الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara gabatar da sahihiyar godiya da yabo na musamman da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar alhamis a wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadar muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na loga musamman daga cikin littafin almakamat makamata a shekul imam abu muhammad alkasim ibnu ali ibnu muhammad alhariri albasari rahimahullahu ta'ala a yau muna 22 ga watan zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma 21 ga watan bakwai shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta sha biyu wadda ake kiranta da suna a dimashkiya mun tsaya ƙarshen bangon dutse ko mu ce katanga tsira ya muhuye kenan to ba laifi muna iya komawa da baya kaɗan sannan insha Allahu sai mu dasa darasi na yau akan shi قال المصنف رحمه الله تعالى ولما أقمت الرحال malam Allah ya ji kansa na faɗa lokacin da aka ɗaura ma raƙuma sirada lafazin arrihal jam'i ne na rahal idan aka ce rahal shine sirri wa azifat tarhal labtawa ko ka ce maraita ta kusanta ta yanzunta wa azifat tarhalu wato maraita ta yanzunta shine ya ce wa azifat tarhalu ma'ana maraita ta kusanta lafazin azifa gashi can fadar Allah subhanahu wa ta'ala azifa tila azifa laisa laha min dunillahi kashifa kuma a can yana faɗa wa an zirhum yawma la'azifati izil qulubu ladal hanajiri kazini wanda al'azifa suna ne daga cikin sunayen alkiyama ubangiji ta'ala ya raɗa mata wannan suna domin kusacinta game da bayinsa. to shi ne anan ya ce wa azifar tarhalu wato lautawa ta kusanta istanzalna kalimati rakiya li na ja'ala halwakiya talbakiya wato sai muka nemi saukar kalmominsa arrakiya waɗanda suke na addu'a li na ja'alaha don mu maida ta alwakiya ita ce mai kare mu da izinin Allah albaƙiya kuma ita ce wanzazza lafazin arraƙiya kana da huska biyu in ma ka ɗauke shi a ma'ana arraƙiya maɗaukakiya an gane ku minar ruki ko kuma ka ɗauke shi arraƙiya kenan mina ruƙuya ma'ana arraƙiya mai addu'a wannan wadda take matsayin addu'a ce li na sha'alaha don mu maida ta alwakiya ita ce mai kare mu da izinin Allah albakiya kuma ita ce wanzazza faƙala sai ya ce da mu liyaqra'a kullum minkum ummal qur'an kullama adalla malawan yace kowa daga cikin ku wato ya karanta fatiha a duk lokacin da dare da rana wato suka yanzinta liyaqra'a kullum minkum ummal qur'an kowanne daga cikin ku ya karanta fatiha suna ne daga cikin sunayenta wanda ya tabbata a sunna ita fatiha shine ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an kullama adalla al malawan a duk lokacin da dare da yini wato suka yanzunta thumma liyaqul bi lisanin khabi'in wa sautin khashi'in sannan ya faɗa da halishi na ƙasƙantar da kai ga Ubangiji wa sautin khashi'in wato da murya wadda take mai ƙasƙanta ga ya can wa khashi'ati la aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa shine addu'ar Allahumma ya muhiyyar rufati yace ya ubangijinmu Allahumma ya Allah ya muhiyyar rufati ya Ubangijin da ke rayar da ƙasusuwa rududdigaggu kamar yadda ya faɗa wa ƙalu a iza kunna izaman wa rufatan a inna da maba'usu na halkan jadida Ubangiji ta'ala shi yake rayar da ƙasusuwa bayan sun rududdige sun zama ƙasa kamar yadda can yake faɗa mana man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim sai yace wa ya dafi al'afati ya ubangijin da ke kare ma bawansa dukkan wani bala'i da dukkan wata musiba lafazin al'afat shine ma'ana bala'i da musiba waɗanda suke mamayar wato bawa shine yace wa ya dafi al'afati ya Ubangijin da ke ije ma bawansa wato masibobi da bala'i, wa ya waƙiyar makafat ya Ubangijin da ke kare bawansa game da ababen tsoro, wa ya karimar mukafati ya Ubangiji wanda yake shine mai girman sakayya, wa ya mau'ilal ufati. ya wanda shine mafaka ta mabarata lafazin al'ufa jam'i ne na afil in aka ce afil mabaraci wa ya mau'ilal ufati ya wanda shine mafaka ta mabarata lafazin mau'il gaye can walan yajidu min dunihi mau'ila wa ya waliyal afwi wal mu'afati ya wanda shine majibincin rangwame game da laifukan bayansa wal mu'afat da ba su lafiya salli ala muhammadin khatami anbiya'ika kayi yabo da roƙonka nake kayi yabo ka daɗa yabo da jinjinawa akan annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in khatami anbiya'ika wanda shine cikamakin annabawanka babu wani annabi bayansa salati in yazo daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Abu Aliya Ar-Rayahi Allah ya ji kansa yake fada asar din yana cikin sahihul bukhari shine yace sana'ullahi ala abdi fil mala'il a'la yabo da jinjinawa da Allah yake ma bawansa a cikin jama'a mafi ɗaukakar jama'a jama'a ta mala'iku wannan shine ma'anar salatin Allah subhanahu wa ta'ala salatin mala'iku ka shine roƙon gafara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi yaquluna allahumma ghfir lahu allahumma rahamhu allahumma tub alaihi malami yuzi fihi malami hudis fihi mu kuma salatinmu mu bayi shine addu'a kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim ash-shahid wa salli alaihim ay udu lahum bil baraka to shine anan yace salli ala muhammadi ya ubangiji na roƙonka nake ka daɗe yabo da jinjinawa akan bawanka annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam khatami anbiya'ika wanda shine cikamakin annabawanka babu wani annabi bayansa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyi sai ya ce wa muballigi anba'ika kuma shine mai isar da labarunka zuwa ga bayinka lafazin amba jam'i ne na annaba idan aka ce annaba labari wanda yake mai girma mai matukar muhimmanci kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa qul huwa naba'un azim amma yatasaalun anin naba'il azim sai ya ce wa ala masabihi usrati hakanan ya ubangiji na ina roƙonka kai salati wato ga fitulu na danginsa su wane ne su ne almuhajirun an gane ko almuhajirun wa mafatihi nusratihi da makullan wato taimakonsa da agajinsa su ne al'ansar mutanen madina waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗin kai da goyon baya akan taimaka masa akan isar da saƙon da ubangijinsa ya turo shi da shi sai ya ce nan kenan ya gabatar da ladabi na addu'a ladabi na addu'a farko yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ya karantar da mu ka koma cikin suratul fatiha me ya faɗa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai addu'a ta biyo baya ihdinas siratal mustaqim dan haka kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wato mabudin addu'a duk addu'ar da aka buɗa ta da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to tabbas an zo da sababin samun karbuwarta a gun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata a hadisi sahihi to shine anan sai ya biyo baya da roƙon sai ya ce wa a izini min na zakati shayatin ya Allah roƙonka nake ka kare ni game da barnace barnace na shaidanu lafazin na zakat jam'i ne na nazaga ga ya can wa qur rabbi a'udhu bika ba shi ba wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah kuma ga ya can inna shaifana yanzagu bainahum shine yace wa a izini ya Allah roƙonka nake ka kare ni min nazagati shayatin game da barnace barnace na shaidanu wa nazawati salatin wato da tumbe na sarakuna lafazin nazawat shi ma jam'i ne na nazwa nazwa shine tumbe ma'ana ka fada ma abu ka cirke shi sai ya ce wa inatil bagina da wahalatarwa ta albagina 'yan ta'adda azzalamai masu ƙetare iyaka lafazin inat min al'anat ne idan aka ce al'anata al'anat shine wato almashakka wa ta'ab an gane ko shine yace wa inatil bagina wato da wahaltarwa ta albagina masu ƙetare iyaka a wajen zalunci ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa man yudurra ghayra bagin wala adin fala isma alayhi inna Allah ghafurur rahim sai ya ce wa mu'anati bagina wato ya Allah ka kare ni game da gogiggeniya wato da abbagina masu shishigi masu ƙetare iyaka wato a wajen zalunci lafazin abbagin min ad-dughyan ne ad-dughyan shine mujawazatul haddi ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya shine yace wa mu'anati bagina ya Allah ka kare ni game da gogigginiya da masu ƙetare iyaka a wajen zalunci wa mu'adatil adina ya Allah ka kare ni game da ƙiyayya da al'adina waɗanda suke masu ƙetare iyaka shi ma a cikin zalunci ga ya can famani ita da famani bitaga gaira famani bitaga wara a zalika fa ula'ika humul adun فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سيجي وعدوان المؤادين يا الله ككاري نغمدا zalincin nan na almu'adi na masu kiyayya lafazin udwan shine wato zalunci da ƙetare iyaka sai ya ce wa galabil galibina ya Allah ka kare ni game da wato fin ƙarfin algalibina wato masu nuna fin ƙarfi su danne mutum su karɓe masa dukiyarsa ko kuma su zalunce shi a rayuwarsa ko a mutuncinsa wa galabil galibina ya Allah ka kare ni game da fin ƙarfin masu nuna fin ƙarfi wa salabis salibina ya Allah ka kare ni game da ƙwace na asalibina wato su ne 'yan fashi barayi kenan wahiyalil muhtalina ya Allah ka kare ni game da wayo da dubara na almuhtalina wato masu nuna wayo da dubara su yaudari mutum su karbe masa dukiya lafazin hiyan jam'i ne na hila ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala illa almustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wilidani la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura sai ya ce wa giyanil mugtalina ya Allah ka kare ni game da hallaka ta almugtalina masu yi ma mutum kisan gilla lafazin giyan jam'i ne na gila in aka ce kisan gilla shine kisa na yaudara ka amintar da mutum ka lallabe shi ka fidda shi gefe ka gama da shi sai ya ce wa ajirni lahumma ya Allah roƙonka nake ka tsiratar da ni min jaurin mujawirina wato daga zaluncin almujawirina masu makautaka lafazin jaur asali a larabci shine almailu an sirati sauyi kauce ma tafarki wanda yake madaidaici ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir ga ya can kuma ya juru bihal mallahu dauran wa ya hatari sai ya ce wa mujawaratil ja'irina ya Allah ka tsiratar da ni game da makwabtaka da alja'irina waɗanda suke karkatattu azzalamai an gane ko ja'irin jam'i ne na ja'ir ayat dai da muka zo da ita wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir sai ya ce a wata nuska akwai watin jabbarina akwai a wata nuska a nan to ni dai yana da nuskar da ke akwai wannan ziyada watin jabbarina ya Allah ka kare ni game da tumbi na aljabbarina wato masu karya inda baggaba azzalamai saduwa shine timbe daidai yake da nazwa ashahid min as-sadwa qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi suratil hajj wa idza tutula alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladhina kafaru al-munkar yakaduna yasquna bil ladhina yatluna alaihim ayatina kuma kar mu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko as-sananiya ولم يزل يحملك علي حتى خفت أن يسقو علي shine anan yace watil jabbarina ya Allah ka tsiratar da ni game da tumbi na aljabbarina waɗanda suke masu karya inda baggaba azzalamai sai yace wa kuffa anni a kuffa ba'imina ya Allah roƙonka nake ka kame mun hannuwan abda'imina azzalamai lafazin abda'imin an ciro shi ne daga abdaim abdaim shine zalunci wa akhrijni min zulumati zalimina ya Allah ka fitar da ni wato daga cikin duhwai na azzalamai wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihina ya Allah roƙonka nake da jin kanka ka shigar da ni a cikin bayinka nagari Allahumma hudini fi turbati ya Allah roƙonka nake hudini ka kiyaye ni an gane ko ko kuma ka ce hudini ka zagaye ni ta ko'ina fi turbati wato a ƙasata me yake nihi da ƙasata ma'ana gari na mahaifata wa gurbati da baƙunci na wa gaibati da fakuwata wa aubati da dawowata an gane ko lafazin auban min aba ya ubu ne auban wa iyabatan ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wazukur abdana dawo da zal'aidi innahu awwab kuma ga ya can cikin suratu qaf mai ubangiji ta'ala yake faɗa yake cewa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'i hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz sai ya ce wa nuji'ati ya ce da makiyayata ma'ana kiwo na kai kawo da nake na neman abinci shine ma'anar nuji'a ya ce wa nuji'ati da kiwo na wa raji'ati wato da dawowata wa tasarrufi da kai kawo na wa munsarafi wato da majuyata wa taƙallubi da jijjuyawata wa munƙalabi wato da makomata ko ka ce wa munƙalabi da majuyata wa hafazni ya Allah roƙonka nake ka kare ni fi nafsi a karan kaina wa nafa'isi da zaɓaɓar dukiyata lafazin nafa'is jam'i ne na nafisa in aka ce nafisa abu wanda yake zaɓaɓɓe tsadaddi wa irdi da mutunci na wa aradi da kadarata idan aka ce arad shi ne kadara abinda mutum ya tanada na dukiya ya aji ko ta kakai ta kakawo akwai abin da za a kama a saida a biya bukatu jam'in shi ne urud ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna arada hadha al-adna ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه الآية غايتشان كما لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليه ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة سيأتي وعددي وتد إيالينا وأددي da tanadina lafazin udad jam'i ne na udda in aka ce udda tanadi kenan shiri da mutum yake sai ya ce wa sakani wato da natsuwata lafazin sakan anan kishiya ne na taharruk sannan kuma lafazin sakan yana ɗaukan ma'anar gida mazauni kenan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana shine yace wa sakani da natsuwata wa maskani da mazaunina an gane ko wa maskani wato da mazaunina ka ce mazauni ko ka ce gida jam'insa shine masakin ga can wa masakinu tardaunaha a habba ilaikum fa asbahu la yura illa masakinuhum awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim fatilka masakinuhum lam lam tuskan min ba'dihim illa qalila masdar wannan mufrad din sa ga ya can laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a wata qira'a a warshi kenan fi masakinihim aya shine yace wa maskani wato da mazauni na wa hauli da ƙarfi na wa hali da halina wa mali da dukiyata wa ma'ali da makomata ya ce wala tulhiki bi ta gayyira ya Allah roƙonka nake kada ka riskar da canzawa bi game da ni akan ni'imomin da ka shaddada mu wala tulhik bi tagayyiran ya Allah kada ka riskar mun da canzawa game da ni'imomin da ka jaddada mu inna Allah la yugayyiru ma bi qaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم sai ya ce wala tusallit alayya mudiran ya Allah roƙonka nake kar ka saka min wani mai kawo hari mai kawo farmaki a kaina lafazin mudir shine wato minal igara ne idan aka ce al igara shine kawo hari ga ya can fal mudirati subha shine yace wala tusallit alayya mudiran ya Allah kar ka shuna mu mugiran wani mai kawo hari alayya a kaina waje alli min ladunka sulɗanan nasira ya Allah roƙonka nake ka sanya mun hujja wadda take mai matuƙar taimakawa min ladunka daga gunka Allahumma harusni bi ainika wa aunika ya Allah roƙonka nake ka yi gadi na bi ainika da idaniyarka wadda ba ta bacci Allahumma harsuni min alhirasa ne in aka ce hirasa gadi kenan ya Allah ka yi gadi na bi ainika da idaniyarka wadda ba ta bacci sifa ta ido sifa ce tabbatacciya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbatar ma kansa a cikin alkur'ani haka manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya tabbatar masa da wannan sifa a cikin hadisai ingantattu sun wuce a lissafa daga cikin alkur'ani fadar Allah subhanahu wa ta'ala walitusna'a ala aini da fadarsa tajribi a ayunina an gane ko tajri bi ayunina kuma ga yace innani ma'akuma asma'u wa ara وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ɗaya daga cikin hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta idanu idanu biyu waɗanda suka dace da girmansa wanda mun fahimci ma'anar idaniya amma mun jahilci kaifiya da hakika ne yadda idanun Allah subhanahu wa ta'ala suke shi kadai ya san yadda idanunsa yake laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir hal ta'lamu lahu samiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum laysa bi'awar wa innal masiha dajjala a'awarul ayni liyumna ka anna aynahu inabatun ƙafiya shine anan ya ce Allahumma harsuni bi ainika ya Allah roƙonka nake ka yi gadi na bi ainika da idaniyarka wadda ba ta bacci wa aunika wato da taimakonka waksusni ya Allah ka keɓance ni bi amnika wato da amincinka wa mannika da baiwarka wata wallani ya Allah roƙonka nake ka jibince ni biktiyarika da zaɓinka wa khairika da alkhairunka lafazin wa khairika wannan mufradul mudaf ne wanda mufradul mudaf wato siga ce daga cikin siyagul umu an gane ko wa khairika wato da alkhairunka kamar yadda yace wa in ta'uddu ni'matallahi ni'matallahi ai ni'amallahi sai ya ce wala ta kilini ya Allah roƙonka nake kada ka dogarar da ni ila kila a rika zuwa kiwon wani ba kai ba wala ta kilini kada ka dogarar da ni ila kila a rika zuwa kiwo na waninka wannan yana daga cikin addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi tarfata aini shi ne ya ce wala ta kilini ya ubangiji na roƙonka nake kada ka dogarar da ni ila kila a tagairika zuwa kiwon wani ba kai ba kila a gaya can kulman ya kala ukun billaili wan nahari minar rahman a cikin suratul anbiya sai ya ce wa habli ya Allah roƙonka nake kai mun kyautar afiyatan lafiya gaira afiyatin ba mai kokewa ba an gane ku ba mai kokewa ba ga ya can a famu ta rasmar dalalati wal maha sai ya ce warzuquni ya Allah roƙonka nake ka azurta ni rafahiyatan yalwa gaira wahiyatin ba mai rauni ba ga ya can wani shakkati sama'u fahiya yawma izin wahiya sai ya ce wakfini ya Allah ka kare ni ka isar wakfini ya Allah ka isar mun makashiyar la'awa'i ababen tsoro na tsanance-tsanance wakfini ya Allah ka isar mun makashiyar la'awa'i wato jin tsoro na tsanance-tsanance ababen tsoro na tsanance-tsanance lafazin alla'awa shine tsanance-tsanance ga can a hadisin da mazala sallallahu alaihi wasallama yake nuna fadala ta birnin madina wanda ya zauna a birnin madina man sabara ala la'awaiha ai shada'idiha sai ya ce wa kanufni ya Allah ka zagaye ni ko kuma wa kanufni ya Allah ka suturce ni ka lullube ni min al-kanaf ne al-kanaf bi ma'ana as-satr shine yace ga can a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ta'ala zai sanya sutura tsakanin shi da bawa a ranar kiyama yace ya kai bawa na shin ka san da cewa kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza a lokacin nan bawa zai tabbatar ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce kamar yadda na rufa maka asiri a rayuwarka ta duniya wani bai gaba laifinka ka kunyata a yau ubangiji ta'ala ya ce zan gafarta maka idan aka ce alkanaf shine asatr shine ya ce waka nufuni ya Allah ka suturce ni ko ka ce ka lullube ni bi gawashil ala'i wato da ruhowar ni'imominka ko kuma bi gawashil ala'i da ni'imominka waɗanda suke masu ruhowa la ya can fa bi ayya ala'i rabbika tatamara fa bi ayya ala'i rabbikuma tukazziban sai ya ce wala tuzifir bi azfaral a'da'i ya Allah kada ka rabautar da ni ga faracinan makiya lafazin azufar jam'i ne na zufur innaka sami'ud du'a domin kai ne mai matukar jin roƙon masu roƙo ko kuma innaka sami'ud du'a domin kai ne mai karɓa a roƙon masu roƙo wannan a takaice kamar yadda bayani ya gabata malamai suna mata kirari ya muhuyi ya bangon dutse ko kuma ka ce mata ya muhuyi ya katangar tsira lalle a iya abin da ya bayyana gare mu a cikin wannan addu'a babu wani abu wanda ya ci karo da tauhidi shi kuma daman asali ga addu'a ya zamanto babu wato shine wuce gona da iri ɗaukan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ba wani bawa daga cikin bayansa, in dai ya zamanto addu'a lafiya ƙalauce babu wani a wanke take babu wani abu wanda ya ci karo da tauhidi to babu laifi mutum ya yi. Illa kasancewar mun yi ishara sanin hanya ya fi sauko, mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama duk wani fage wanda yake na rayuwa wanda bawa zai yi kai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar mu ba ya karantar da mu ga irin su azkar sabahi wal masa da sauransu amma ba laifi bane mutum ya lazimci wannan addu'a sai ya ce thumma aqraqa la yudiru lahaba sannan sai ya sunku ya kai shi wannan madugu namu la yudiru lahaba baya juya dibinsa wala yushiru lafza kuma baya mai da wani lafazi ma'ana baya magana an gane ko lafazin yuhir ga ya can innahu dhanna allan yahur min hara yahuru haura thumma abraqa sannan sai ya sunku ya kai shi wannan madugu namu la yudiru lahzan juya dibinsa wala yuhiru lafzan baya mai da wani lafazi ma'ana baya magana hatta kulina har muka faɗa kada abla sathu khashiya muka ce kai me yiwa fa khashiya jin tsoron wannan daji da zamu tinkara wato shine ya kawaitar da shi an gane ko lafazin ablasatu min al-iblas ne idan aka ce al-iblas shine as-sukut kawaici ko kuma ka ce yanke kauna ga barin jin kan Allah don haka iblis aka kiraye shi da suna iblis min al-iblas ne domin ya yanke kauna kwata-kwata game da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika allazina ubsilu bima kasabu ga ya can wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimuna yinan da alkiyama ke tabbata ubangiji ta'ala ya ce kangararrun bayi sukan yanke kauna game da jin kan ubangijinsu shine ya ce hatta kulna har muka faɗa kada abla sattu khashiya wato tsoron wannan daji da za mu tunkara wato shine ya kawaitar da shi yasa baya magana aw akhrasathu gashiya ko kuma magagi ne ya bebantar da shi aw akhrasathu gashiya ko kuma magagi ne wato ya bebantar da shi an san magagi ko shine wani lokaci mutum sai ya ji wani dum a rayuwarsa ya rasa cikin wani yanayi yake ka ji kamar wani duhu ya ruho maka idan ka baya gani ka rasa ma wai a wace duniyar kake shine ake kira gashiya wanda wani nau'i ne na suma wanda yake takaitacce shine ya ce aw akhrasathu gashiya ko wani magagi ne ya bebantar da shi ga can don haka ai bebe ake kiran shi akhras sai ya ce thumma aqna'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa wa sa'ada anfasahu ya hauhawa lumfashinsa ma'ana yayi huci shine yace thumma aqna'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa wa sa'ada anfasahu ya hahauda wato lumfashinsa ma'ana yayi huci wa qala sai yace uqsimu bis sama'i zatil abraji ina rantsuwa da ubangijin sama ma'abuciyar hanyoyi na taurari an gane ko ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai yake da damar da zai yi rantsuwa da wata halitta daga cikin halittunsa kamar yadda ya ce was sama'i zatil buruji amma mu bayinsa baya halatta mu yi rantsuwa in ban da ubangiji subhanahu wata'ala don haka anan kenan zaka kaddara uqsimu bis sama'i ai bi rabbis sama'i zatil abraji ina rantsuwa da ubangijin sama zatil abraji ma'abuciyar hanyoyi na taurari lafazan abraj jam'i ne na burj kace buruj ko kace abraj sai ya ce wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa zatil fijaji ma'abuciyar manya-manyan hanyoyi lafazin fijaji jam'i ne na faj idan aka ce faj gwadabe hanya wadda take babba ga ya can ya atina min kulli fajjin amir lafazin fijaj ga ya can li tasluku minha subulan fijaja ga can kuma waje alina fil ardi rawasiya an tamida bihim waje alina fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun a cikin suratul anbiya shine yace wal ardi ina rantsuwa da ubangijin ƙasa zatil fijaji ma'abuciyar manya-manyan hanyoyi wal ma'i fajjaji ina rantsuwa da ubangijin ruwa wanda yake mai matukar kwarara wa an zalina minal mu'sirati ma an fajjaja sai ya ce wasirajil wahaji wasirajil wahaji ina rantsuwa da ubangijin fitila mai matukar haske ita ce rana waje alina sirajan wahaja sai ya ce walbaharil ajjaji ina rantsuwa da Ubangijin teku al'ajjaji mai matuƙar ƙaraji game da kumfar da take tadawa. Lafazin ajjaji an gane mina da ajji ne idan aka ce al'ajji shine wato ƙuga murya. Kamar yadda yana daga cikin hajji wadda take fiyayya shine yake cewa allazi fihal ajju wasajju. Asajju zubar da jini kenan hadaya. al'ajji kuma ɗaukaka murya game da faɗar labbaik Allahumma labbaik shine yace wal baharil ajjaji ina rantsuwa da ubangijin teku al ajjaji mai matukar karaji game da kumfar da take tadawa kasan ita teku sai wanda ya je gindinta zai ji tana buri tana wani kara wanda yake na musamman sai ya ce wal hawa'i wal ajaji ina rantsuwa da ubangijin sararin da ke tsakanin sama da ƙasa wal ajaji da ƙurar da take tashi a cikinsa al ajaji kenan bit takfif abinda ake ni da al ajaji ita ce ƙura wal hawa'i wal ajaji ina rantsuwa da ubangijin sararin da ke tsakanin sama da ƙasa wal ajaji da ƙurar da take tashi a cikinsa sai ya ce innaha wannan addu'a da nake laƙanta muku ya ce lamin aimanin uwari ya ce wallahi tana daga mafi albarkar duk wasu addu'o'i na neman tsari lafazin al'uwar jam'i ne na uza idan aka ce uza addu'a ta neman tsari ya ce innaha wannan addu'a ya ce lamin aimanin uwazi ya ce lalle tana daga mafi albarkar addu'o'i waɗanda suke na neman tsari ya ce wa agana an kummin labis da kuwazi wannan addu'a ita ce za ta wadatar da ku game da masu sanya kwalkwali lafazin kuwaz jam'i ne na kuza in aka ce kuza shine kwalkwali me ake ni da kwalkwali hular kwano wadda mayaki yake sakawa a kansa ka kiraye ta da suna khuzatun ko kuma ka kiraye ta da suna biba bayba an gane ko bayba ko kuma ka ce mata khuza jam'in shine khuwas yace wa agana ankum wannan addu'a ita ce za ta wadatar da ku min labisil kuwazi game da masu sanya kwalkwali ma'ana wanda za ku ɗauka su yi gadinku sai ya ce man da rasaha wato duk wanda ya karanta ta indabti samil falaki a lokacin yin mulmushi na alfijiri ma'ana ketowarsa shine yake nihi da mulmushin alfijir ma'ana ketowarsa man da rasaha duk wanda ya karanta wannan addu'a inda samil falaki a lokacin yin mulmushi na alfijir ma'ana lokacin da alfijir ya keto alfalak shine alfijir ga can fadar Allah subhanahu wa ta'ala kula a'uzu bi rabbil falak sai ya ce lam yushfik wannan bawa ba zai ji tsoron lam yushfik min khabari ba zai ji tsoro game da wani babban al'amari na musiba ila shafaki har izuwa wato bayyanar hantsin gwamro lam shifik ba zai ji tsoro min haɗabin game da wani babban al'amari na musiba da bala'i ila shafaki har zuwa hudowar hantsin gwamro lafazin yushifik ga ya can a ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaka ga ya can kuma wa ashfaqna minha wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula ashafaq wato shine hantsin gwabro ko ka ce masa jan fadawar rana kenan wannan tarjama ce amma sunansa a hausa hantsin gwabro shine jan fada bayan rana ta fada ja da yake kasancewa a sassanin yamma shine ake kira ashafaq wanda Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da shi fala uqsimu bishafaq sai ya ce wa man naja biha duk wanda ya gana da wannan addu'a ma'ana ya karanta ta dali'atal gasaki a lokacin da duhun dare wato yake hudowa ma'ana yake ruhowa amina lailatahu minas sarki zai amuntu tsawon daransa wato game da sata algasak shine duhun dare an gane ko wa min sharri gasikin idza waqaba kuma ga yacan fala uqsimu bishafaqi wal layli wa ma wasaq wal qamari duk da cewa a can babu wannan kin shine yace wa man najabiha duk wanda ya gana da ita ma'ana ya karanta ta bali'atal gasaki a lokacin da duhun dare ke ruhowa amina lailatahu wato zai amuntu tsawon daransa mina saraki wato game da sata qala marwaicin sai yake faɗa fatalaqannaha hatta atqannaha yace muka koyi wannan addu'a har muka iyata shine fatalaqannaha wato muka laƙance ta hatta atqannaha har muka kyautata ta ma'ana muka iya karanta ta wata darasnaha yace muka ringa kwamata likai lanan saha don kar mu manta ta wata darasnaha muka kwamata muka ringa kwamata ko kace muka ringa kabtunta likai lanan saha yace don kar mu manta ta yace sun masirna sannan sai muka tafi nujzil hamulati bidda'awati la bil hudati yace sannan sai muka tafi muna kora alhamulat wato raƙummanmu lafazin hamulat jam'i ne na hamula hamula raƙumi kenan wa mina da ana'ami hamulatan wa farsha yace sun masirna sannan sai muka tafi nujizil hamulati muna kora raƙummanmu ga yace rabbu kumul lazi yujizi lakumul hulka fil bahri litabtagu min fadli a cikin suratul nur alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu al-aya sun yace bidda'awati da addu'o'i labil hudati wato ba da yan kuri ba lafazin huda jam'i ne na hadi in aka ce alhadi shine mai kura raƙumma labil hudati wato ba da yan kuri ba wa nahmil humulat kuma muna kiyaye wato labtunmu bil kalimati da kalimomin wannan addu'a labil kumati wato ba da sadaukai ba lafazin humulati jam'i ne na humula in aka ce humula labtu kenan in ka ce hamula raƙumi humula labtu shine ya ce wa na hamil humulat muna kare wato labtunmu wanda muka ma raƙummanmu bilkalimati da waɗannan kalimomi labil kumati wato ba da sadaukai ba lafazin kuma jam'i ne na kamiyun in aka ce kamiyun sadauki mai cikakken makami wa sahibuna mutumin namu ya ta'ahaduna bil ashi wal gadati sai bibiyar mu yake safe da yamma an gane ko safe da yamma yana kai kawo gare mu shine yace wa sahibuna mutumin namu ya ta'ahaduna wato yana bibiyar mu yana kai kawo bil ashi wal gadati safe da yamma wala yastanjizu minna al idat wato baya neman zartar da alƙawullan da muka yi masa wala yastanjizu minna baya neman zartuwa game da mu al'idat wato alƙawullan da muka yi masa cewa za mu biya shi kaza baya neman cewa mu zartan masa da wannan alƙawli shi dai yana kai kawo safe da yamma hatta idza ayanna atlala hatta idza ayanna atlala ana har aka kai lokacin da muka hango kufafe wato na birnin ana ana wani birni ne wanda ya shahara game da sarrafa giya daga cikin biranen sha birni ne wanda Allah ya albarkace shi da itace na inabi wanda giya ku daman galibi asali ana sarrafa ta ne daga 'ya'yan inabi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wannan wamin wamin wamin samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana to ita alƙarya ta ana ta shahara game da sarrafa giya don haka duk wata giya tsadadda ake dangana ta zuwa birnin ana kamar yadda imrul qais yake faɗa a cikin waƙarsa yake cewa fadhaliltu fi limani diyari ka annani nashwanu ba ka rahu sabuhu mudami unufin kalauni damil ghazali mu'attakin min khamri anata aw kurumi shabani yace sai ce fa zaliltu fi dimani diyari ka annani nashwanu baka rahu sabuhu mudani unufin kadami unufin kadami unufin kalauni dami la gazali mu'attakin min khamri anaka aw kurumi shabani wa ka'anna sharibaha asaba lisanahu mumun yukhalidu jismahu bisakani yace fazaliltu fi dimani diyari yace sai na yini a cikin kufafen waɗannan gidaje ka annani na shuwanu ka ce ni wani mai maye ne ba ka rahu sabuhu mudami wanda shan giyar safi ya masa sammako unufin ya ce tsohuwar giya ka launi da mil gazali yadda ka san jinin barewa haka take don tsumama mu'attakin ya ce giya ce wadda take tsadadda min kamri anata ya ce daga giya ta birnin ana au kurumi shabani ko kuma ka ce ta 'ya'yan inabi ne wanda yake na shaba sai ya ce sai yake cewa wa ka anna shariba ha asaba lisanahu mum me shan wannan giya wanda ya dandane ta kaci cizal ne wato ya kama halshinsa an san cizal ko wata rashin lafiya ce da take kama halshe sai ka ji an tsinke ka kamar ana yankan halshenka ma'ana wai duk wanda ya kurba ka ce cizal ne ya kama halshensa wa ka anna sharibaha asaba lisanahu mumun yukhalidu jismahu bi saqani to shine anan yace hatta idza ayanna atlala ana lokacin da muka hango kufafe wato na birnin ana lafazin atlal jam'i ne na dalal qala lana sai yace da mu al-i'anata al-i'ana jama'a ku taimaka ku taimaka wannan mansubun ne alal igra al-i'anata al-i'ana jama'a ku taimaka ku taimaka ma'ana ku agaza fa ahadarnahu al-ma'luma wal maktuma muka zo masa da abu wanda yake sananne ma'ana wanda a fili yake wal maktuma da wanda yake koyayye wa araina hulma akuma muka nuna masa dukiyarmu wadda muka sanya a cikin lautu wal maktuma wato da abun yi ma tambari shine kuɗi ma'ana duk wani nau'in dukiya wadda muke ɗauke da ita muka halartu masa wa ƙulna lahu muka ce da shi ikbi ma anta qabi yadda za ka yi an gane ko ikbi ma anta qabi aikata duk abin da kake so za ka aikata gata ga ya can faƙi ma an ta inna ma ta ƙazi hazihil hayatar duniya shi ne ya ce fa ahadar na ma'aluma sai muka halarto masa abu wanda yake sananne kenan dukiya wadda a fili take ana ganinta wal maktuma da wadda take ɓoyayya wa araina hulma akuma muka nuna masa dukiyarmu wadda muka sanya cikin labtu muka ɓoye wal maktuma da abin yi ma tambari wato shine kuɗi lafazin maktum min al khatm ne wa qulna lahu muka ce masa ikri ma anta qabil aikata duk abin da zaka iya wato game da wannan dukiya fama tajidu fina ghayra radi ba yadda za a yi ka samu wani a cikin mu face sai wanda yake mai yarda da amincewa fama ta fina ba za ka samu a cikin mu gaira rabi in ba mai yarda da amincewa game da duk abin da za ka yi famas ta haffahu siwal khiffi wa zaini ba abin da ya raurauta shi a cikin wannan dukiya gaba ɗaya da muka halarto masa da ita siwal khiffi sai abubuwa waɗanda suke marasa nauyi wa zaini wato da waɗanda suke masu kyawu wala haliya bi ainihi gairul hali wal aini ba abin da yayi kyawu a ganin idanunsa gairul hali in banda kwandigga wal aini wato da kuɗi an gane ko kaga mai wayo kenan abubuwa marasa nauyi su ya ringa saba shine yace fa mastakaffahu ba abin da ya raurauta shi siwala khiffi sai abu wanda yake maras nauyi wa zaini da wanda yake mai kyau lafazin istakhaffahu ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasbir inna wa'adallahi haq wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun ga ya can kuma fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikin ga ya can kuma tastakhifunaha yawma ba'nikum wa yawma iqamatikum shine yace wala haliya bi ainihi babu abin da yayi kyawo a ganin idanunsa gairul hali in banda kwandigga wala aini da kuɗi fa hatama da minhuma wikirahu sai ya ɗauki iya labtunsa wato daga cikin wannan dukiya ma'ana iya iyawarsa idan aka ce alwikir shine labtu fa hatama da minhuma wikirahu ya ɗauki labtunsa wato daga cikinsu ma'ana iya abin da zai iya wana'a sai ya zabura bima ya suddu faƙarahu da abin da zai tushe masa talaucinsa da buƙatarsa lafazin na'a min na'a ya nu'u ne nau'an idan aka ce na'a ma'ana ya zabura kamar yadda can cikin wata waƙa imrul kaisi yake cewa a inni ala barqin arahu wa midi kalam iyadai kalam ilyadaini fi shamari khabidi wa yahda utaratin sanahu wa taratan yanuhu katata bil kasiril mahiri shine yace wa yahda utaratin sanahu wa taratan sai yace yanuhu katata bil kasiril mahiri yanuhu ayyan hab shine yace wa na sai ya zabura an gane ko bima ya suddu faqarahu da abin da zai toshe masa talaucinsa da bukatarsa thumma khalasana mukhalasata tarra sannan wato sai ya zare daga cikinmu mukhalasatar barar irin zara ta mai yankan aljihu a ɗarar shine mai yankan aljihu kenan mai koya ma mutane hankali sun makhalasana sannan sai ya zare daga cikinmu mukhalasatar barar wato irin zara ta mai yankan aljihu wansalata minna ya zare daga cikin waɗin silatal farrar irin zarewa ta wanda yake mai matukar gudu tare da cewa alfarrar suna cewa lakabi ne na wani wanda ya ji tsoro ya ja baya da gudu a fagen daga to shine ake wannan karin magana da shi suke ce masa alfarrar wansalata wato ya zare minna daga cikin waɗin silatal farrar wato irin zarewar mutum wanda yake mai matukar gudu fa'au hasha na firakuhu rabuwa da shi sai ta ba mu kewa wa ada hasha nam tirakuhu zarcewarsa wato sai ta ɗimautar da mu lafazin imtirak ga ya can yamruko na minar dini muruƙar sahami minar ramiya wa adhasha namtiraquhu zarcewarsa wato sai ta imautar da mu walam nazalna shuduhu bi kulli nadi ba mu gushe ba muna ba da cigiyarsa bi kulli nadin a dukkan wani mazauni dukkan wata fada cigiyarsa muke shine yace walam nazal ba mu gushe ba nan shuduhu muna cigiyarsa bi kulli nadin wato a dukkan wani mazauni wa nastakbiru anhu kulla muguwin wa hadin muna neman labari game da shi a gun dukkan wani batacce da wanda yake shiryayye lafazin muguwin minal giwaya ne shine yace wa nastakbiru anhu muna neman labari game da shi kulla muguwin a gun dukkan wani batacce wahajin da wanda yake shiryayye ila an kila har aka kai lokacin da aka ce da mu innahu ai shi wannan madugu naku musu dakala ana tun lokacin da ya shigo birnin ana ma zaye lalhana ai bai gushe ma ba gidan giya yana mashaya tun da aka shigo birnin ana to bai gushe ma mashaya yana cin gidan giya hana shine gidan giya an gane ko ka ce hana ko ka ce hanut shine ya ce ila an kila har aka kai lokacin da aka ba mu labari aka ce innahu lalle madugunku muzdaka la'ana tun lokacin da ya shigo birnin ana ma zaye lalhana bai gushe ma gidan giya fa agrani khubusu hadhal qawli bi sarkihi alharis yake cewa munin wannan fada wato fa'agrani sai ya shuna ni bi sarkihi game da jarraba lamarinsa lafazin agrani minal igra ne shine shunawa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila shine yace fa agrani khubsu hadha alqawli bi sabkihi munin wannan faɗa sai ya shuna ne bi sabkihi game da jarraba shi in ga cewa wai abin nan da ake faɗa haka ne walin silaki fi ma lastu min sirkihi wato da shiga cikin abin da ban zamanto ba daga cikin zirinsa idan aka ce sirk shine ziri ma'ana ziri wanda ake shirya tsakiya a cikinsa shine ya ce walin silaki da shiga fi ma lastu min silkihi abin da bana cikin zirinsa fa adlashtu illa daskara yace sai na bi dare wato zuwa mashaya idan aka ce addaskara shine gidan giya an gane ko jami'in shine da sakir ga can wagadat da sakiru jillakin sifran ka allam tugusha qaddu bi huffadin aw huffadi addasakir jam'i ne na daskara daskara gidan giya kenan mashaya lafazin adlajtu min al-idlaj ne al-idlaj shine bin dare ko kace tafiyar dare shine yace fa adlajtu sai na bi dare ila daskara wato izuwa mashaya fi hayatin munakkara wato a cikin kama wadda take jirkitatta yadda dai ba za a iya gane ni ba yace fa iza shaykhu fi hullatin mumassara baina dinanin wa mi'sara yace sai ga maka wannan dattijo wato a cikin tufafi rinannu tuntun ya canza kala baina dinanin tsakanin tuluna na giya wa mi'saratin da matacinta lafazin dinan jam'i ne na dannin dannin shine wato tulu na giya kenan fa iza sheku sai ga maka wannan dattijo fi hullatin cikin tufafi mumassara waɗanda suke rinannu baina dinanin tsakanin tuluna na giya wa mi'sara da matacinta wa haulahu suqatu gefe da shi wato ga masu shayarwa ta baharu wato sirin shayar hankulan jama'a suke saboda kyawu kasan masu shayarwa a mashaya ba kowa ba ake ɗauka sai an diba wanda yake mai kyakkyawar magana in ma matashi ne an gane ko a irin wancan lokaci sai an diba wanda yake kyakkyawa wanda yake mai jan hankali shine ya ce wa haulahu a gefensa suƙatun wato akwai masu shayarwa tabharu wato suna rinjayar hankulan jama'a saboda kyawansu wa shumu'un da fitulu a ci balbal ta zaharu sai haskawa take lafazin shumu jam'i ne na sham'un fitila a ci balbal kenan wannan kendir an gane ku danko wanda ake kunna masa wuta sai ya ce wa asun wato da turare as wa abhar da turaren da ake kiran shi narjis shine abhar shine narjis ko kuma ka kiraye shi da suna yasmin sai ya ce wa mizmar wato da sarewa ana busawa wa mizhar wato da molo ana kadawa ko kuma ka ce garaya wa mizmar wato da sarewa wa mizhar wato da molo wa huwa taratan shi a wani lokacin yastabzilu dinan yana neman tsiyaya ta tuluna cewa a ciko masa kwanciya wa ɗauran wani lattin yastandiqul idan yana neman furici na kayan kiɗa lafazin idan jam'i ne na ud idan aka ce ud shine molo ko kuma ka ce garaya jam'in shine idan wa ɗauran wani lattin yastan ikul idan yana neman furci wato na kayan kiɗa ma'ana yana ba da umarnin a kaɗa masa ya shi wa dafa'atan wani lattin yastan shiƙun raihan wato yakan shaƙa wato ɗaiɗaya raihan shine ɗaiɗaya ma'ana kafi amarya kamshi wannan tsuro wanda ake ce masa kafi amarya kamshi wanda ana shuka shi galibi da a cikin gidaje a gindin randa ga can a cikin hadisi sahihi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake ba da misalin wanda mumini mai karanta alkur'ani da muminin da baya karantawa muminin da baya karanta alkur'ani manzo Allah ya ce kamar salin raihana kamar misalin ɗaiɗaya ce ga ta da ƙanshi amma kuma sai ɗaci an gane ko ba ta da daɗin ɗanɗano to shine anan sai ya ce wannan wa daf'atan wani lattin yastan shikur raihana wato yana neman shakar ko kuma ka ce shinshinar arrehan wato shine kafi amarya kanshi ko kuma ka ce ɗaiɗaya wa ukra wani lokacin yugazilul gizlana wato yana wargi da algizlan wato 'yan mata masu kama da bariyi a wajen kyawu su ne kenan karuwai na gidan giya falamma asartu ala nafsihi lokacin da na hango na tsinkayo ala nafsihi a bisa gaurayen lamarinsa an gane ko falamma asartu lokacin da na tsinkayo ala nafsihi a bisa gaurayen lamarinsa lafazin asartu ga ya can fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharani yaqumani maqamahuma min allazina istahaqqa alaihim al-awliyan ya ce wa tafawuti yaumihi min amsihi da bambancin yauƙinsa game da jiyarsa ƙultu sai na ce da shi aulalaka ya mal'un kai can hallakarka ya la'antacce ga ya can aulalaka fa'aula sun ma'aulalaka fa'aula bi ma'ana wailun laka shi ne ya ce aulalaka kai canka ya mal'uni ya kai hallakekke a unsita yau jerun shin yanzu an mantar da kai ranar jerun ranar da muka haɗe a babu jerun lokacin da kake cikin wata kama kama ta mutanen ƙwarai ga ka da tufafi irin na malaman yahudu da kuma ɗan carbi a hannunka a unsita yau jerun shin an mantar da kai ranar jerun fabahika mustagriban sai dariya yana mai kilkilewa sun ma'anshada sannan sai ya saɓu waƙa muƙariban yana mai rerawa lazimtu sifara wa juhutul kifara lazimtu sifara wa juhutul kifara wa iftun nifara li ajinil fara وخضت السيول وردت الخيول لجر ذيول السبا والمراه ومت الوقار وبئت الأقار لحسو العقار ورشف القداه ولولا اقدماه إلى شرب راه لما كان باه فمي بالملاه ولا كان ساق دهاء الرفاق لأرض العراق بحمل الصباه فلا تكببن ولا تسخبن ولا تعتبن فأذري وباه ولا تعجبن لشيخ أبن بمغنى أغن ودن طفاه فإن المدام تقوي العظام وتشفي السقام وتنفي التراه وأصفى السرور إذا ما الوقور أمات ستور الحيا والطراه وأهل الغرام إذا المستهام أزال اقتتام الهوى وافتضاه فبه بهواك وبرد حشاك فزندو أساك به قد قداه الكلوم وسل الهموم ببنت الكروم التي تقتراه وخص الغبوك بساك يسوق بلا المشوك إذا ما طماه وشاد يشيد بصوت تميد جبال الحديد له إن صداه وآس النصيح الذي لا يبيه وصال المليه إذا ما سماه وجل في المحال ولو بالمحال ودع ما يقال وخذ ما صلاه وفارق أباك إذا ما أباك ومد الشباك وسد من صناه وصاف الخليل وناف البخيل وأول الجميل ووالي المناه ولذ بالمتاب أمام الذهاب فمن دق باب كريم فتاه يتي لزمت السفارة يتي نا لزمتي wato tafiye-tafiye kullum cikin bulaguro nake wa jubtul kifara na sare dazuka wato da tafiya lafazin kifar jam'i ne na kafrun in aka ce kafrun shine ƙungurmin jeji wanda ba ruwa ba itace shine yace wa jubtul kifara wato na sare dazuka wato da tafiya wa iftun nifara kuma na kyamaci nisa ga barinku li ajinil fara wato danna dashi wato farin ciki wa iftun nifara na kyamaci nisa ga barinku li ajinil fara wato danna dashi wato farin ciki yace wa khubtu suyula na kutsa wato dukkan wani zarmu lafazin khubtu ga ya can wa khubtum kallazi khadu wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi shine yace wa khubtu suyula na kutsa dukkan wani zarmu na ruwa lafazin suyul jam'i ne na sayil ga ya can cikin suratul ra'di fa hatamala sailu zabadan rabiya kuma ga ya can cikin suratul saba shine ubangiji ta'ala yace wa arsalna fa arsalna alaihim sailal arim fa arsalna alaihim sailal arim shine yace wa khubtu suyula wato na kutsa dukkan wani zarmu waruttul khuyula yace na hore dawakai lijarri zuyulis siba wato domin gudanar da geza ta tufafin kuruciya walmara wato da jin daɗi lafazin zuyul jam'i ne na zai lijarri zuyulis siba domin gudanar da geza ta tufafin kuruciya yace walmara wato da farin ciki sai ya ce wa mintul waqara ya ce kai jama'a ni fa na gusar da natsuwata an gane ko wa mintul waqara ya ce kuma na gusar da natsuwata lafazin mitu min maɗa ya miɗu mai ɗan ko ka ce a maɗa yi miɗu imaɗatan ga ya can faɗar mazala sallallahu alaihi wasallama wa imaɗatul aza anil ɗari shine yace wa mitul waqara yace na gusar da natsuwata wa bi'tul aqara na sayar da filaye na da gonakaina li haswil uqari domin kwankwadar giya wa rashfil qada kuma dan kurbar wato kwaciya ta giya idan kace aqar filaye da gonakai dukiyar da ba a iya dauka ita ce ake kira da aqar amma in kama ainihin kin gamma kace al'uqar wato ita ce giya suna ne daga cikin sunayenta ya ce wa rashfil kada kuma dan kurbar wato kwaciya ta giya walau imahu ya ce in ba dan wato kwaɗayi an gane ko walau imahu in ba dan hange-hange wanda yake na kwaɗayi ila shurbi rahin zuwa shan giya ya ce lama kana ba hafami bil mula ya ce ai da bakina bai bayyana game da daddaɗan zance gane ko in ba don kwaɗan mu zo birnin ana na shagiya ai daddaɗan zance bakina da bai bayyana ai irin wannan addu'a da ban karantar da ku ba ya ce lama kana ba hafami bil mula ya ce da bakina bai bayyana ba bil mula wato da daddaɗan zance ko ka ce kyakkyawan zance ya ce walau wala kana saƙa da ha'in rifaka ya ce wala kana saƙa da ha'in rifaka ya ce da makirci na bai zamanto ba da ha'i wato makirci na wala kana da bai zamanto ba saƙar rifaka ya kora ayarin jama'a li'ardil iraki wato zuwa birnin iraki bi hamlis ba wato game da ɗaukan carbi da ha'i ma kirci na da wayona da dabara ta bi hamlin su ba game da ɗaukan carbi wala kana da bai zamanto ba saƙar rifaƙa ya kora ayarin jama'a li ardil iraki ga ƙasa ta iraki lafazin subah jam'i ne na subha subha shine carbi sai ya ce fala tagbabanna ya ce kai har su karkayi fushi wala taskabanna kuma karkamin hayaniya wala ta'atibanna kuma karkamin rarauka fa uzuri wa ba ya ce hamzari na fa ya bayyana ya fito fili wala ta'ajabanna kuma karkayi mamaki li shaikin ga wani dattijo a banna wanda ya dakile ya zauna bi maganan a mazauni a ganna wanda yake mafi tsatse wadannin da tuluna na giya da tulun giya dafa wanda yake cikakke da ce karka yi mamaki wala ta ajaban na karka yi mamaki li shekin ga dattijo a banna wanda ya zauna bi maganan a mazauni a ganna mafi tsatse an gane shine ake cewa dausayi mai kukan kuda kenan wanda za ka ji wannan kwari yana kuka a cikin dausayi sai in dausayi ya yi dausayi shine yace a ganna wanda yake mafi tsatse ko kuma ka ce a ganna mai kukan kuda wadannin tafa wato da tulin giya wanda yake cikakke yace fa innal mudama ita fa giya yace tu qawil izama yace tana karfafa kasusuwan mutum an gane ko tana karfafa wato kasusuwan dan adam wa tashfi sakama kuma duk wasu guntayen cututtuka duk wasu kankanin rashin lafiya wa tashfi tana warkar da su wa tanfitara kuma tana kore bakin ciki da bacin rai yace fa innal mudama lalle domin ita giya tu qawil izama wato tana karfafa kasusuwan dan adam wa tashfi sakama kuma tana warkar da duk wasu kankanin rashin lafiya wa tanfitara kuma tana kore duk wani bacin rai da damuwa yace wa asfa sururi mafi tacewar farin ciki da murna izamal waƙuru lokacin da mutum na tsatse a maɗa suturar haya wato ya gusar ma kansa labulan kunya waɗara ya jefar da shi an gane ko wai wa asfa surur mafi tacewar farin ciki da murna izamal waƙuru lokacin da mutum na tsatse amada ya nisanta ma kansa sutural haya wato labulan kunya waɗara ya jefar da shi an gane ko ya jefar da kunya kwata-kwata to wannan ya fi samun farin ciki cikakke sai ya ce wa ahalal garami mafi daɗin bege ya ce izal mustahamu lokacin da imotacce wanda ke cikin ciwo na bege shine ya ce izal mustahamu lokacin da mai ciwon bege azalak titamal hawa ya gusar da rufe wato soyayyarsa wafta ba ya bayyanar da ita wato wai shi bege baya daɗaɗa ga mai bege sai lokacin da ya bayyana ma jama'a ga ciwon zuciyar shiga abin da yake ma bege amma don ka kunshi abu a zuciyarka to menene fa'idar shi ya ce wa ahalal garami mafi daɗin bege izal mustahamu lokacin da mai ciwon bege wanda bege ya ɗimautar da shi a zalak titamal hawa ya gusar da wato ɓoye alhawa soyayyarsa wafta ba ya bayyanar da ita ya ce don haka ya ce fa buhu bi hawa ka ina galgadinka ka bayyanar da son zuciyarka wa barril hashaka ka sanyaya ɗiyan hanjinka fazandu asaka wato ashanar bakin cikinka da bacin ranka bihi a sababin ɓoye bege ne a sababin ɓoye so ne yace kada kada yace take kistuwa ma'ana shi in ka ɓoye abin a zuciya to ya fi ciwo ya fi cinka amma in ka rigai ka bayyana to shi kenan shi ne yace fa buhubi hawaka ka bayyana game da soyayyarka abin da kake so ka fito fili ka bayyana wa birri da hashaka ya ce ka sanya ɗiyan hanjinka ya ce fa zando a saka a shanar bakin cikinka da ɓacin ranka bihi wato a sababin ɓoye bege ne kalkada ya ce take kyastuwa ya ce wa dawil kuluma ka magance dukkan raunukanka ma'ana duk wani abu da ya dame ka yake maka ciwo a zuciyarka i kokari ka magance shi wasallil humuma ya ce ka zare dukkan wani bakin ciki da duk wani ɓacin rai da yake tare da kai bibintul kurumi wato da diyar ƙwayar inabi kurum jam'i ne na karm idan aka ce karm shine inabi me ake nihi da bintul kurum ita ce giya shine yace wadawil kuluma ka magance raunukanka wa sallil humuma ka tube dukkan wani bakin ciki da duk wani bacin rai da yake tare da kai bibintul kurum game da shan diyar inabi allati tukutara wato wadda ake kaga ko kuma ka ce allati tukutara wadda ake marmarinta wa kusar gaguka ya ce ka keɓanci sha na yamma sha na lokacin yamma bisaƙin da mai shayarwa ya suku bala almashuki wanda zai koro maka bala'i na bege idza ma tsama a lokacin da ya hango ma'ana wai shan giyar ka ta yamma ka keɓance ta da yaro wanda yake matashi kyakkyawa wanda in ka kalle shi zai motsa maka begenka zai tana maka masoyanka shine ya ce wa kusar gabo idan aka ce algabo sha na lokacin yamma idan aka ce asabu sha wanda yake na lokacin safiya shine ya ce wa kusar gabo ka ka keɓanci shan giyar ka ta yamma bisakin da mai shayarwa ya su wanda zai koro maka bala almashuki wato bala'i na bege izama fama lokacin da ya hango kenan da zaran ya tunkaro ya hango daga ka kalle shi kenan zaka tuna duk wani abu wanda kake so yace wa asin nasiha ko kuma wa shadin yace wa shadin da mai rera waka yushidu wanda zai ringa rera maka waka an gane ko ma'ana wannan duka yana daga cikin abin da zai keɓanci shansa na yamma yace wa shadin da mai rera waka yushidu wanda zai rera waka ko ka ce wa shadin da mawaki yushidu wanda zai ringa rera waka bi sautin da murya tamidu jibalul hadidi wanda duwatsu na bakin karfe za su ringa rawa lahu saboda shi in sada idan ya cira ga ya can wa alkafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun kuma wa ja'alna في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون shine yace wa shadin da mawaƙi yushidu wanda zai ringa rera waƙa bi sautin da murya tamidu jibalul hadidi lahu wanda duwatsu na bakin karfe za su ringa raurawa wato saboda shi in sada idan ya cira da waka wa asin nasiha ya ce ka saba ma duk wani mai galgadi allazi la yubihu wisalal malihi wanda baya halitta maka saduwa da abu wanda yake daddada izama sama idan ya saukaka duk wanda ba zai halitta maka abu wanda yake mai daɗi in ya saukaka ya ce ka saba ma galgadinsa ya ce wa jul ka yawo ta filmi hali game da wayo da dubara yaudara kenan ya ce walau bil muhali ya ce kai koda da zancen da hankali ba zai iya ɗauka ba walau bil muhali koda da ƙarya wadda hankali ba zai iya ɗauka ba ya ce wa da'ama yuqalu ka rabu da duk abin da jama'a ke faɗa wa kuzma sala ka riƙe abin da zai inganta rayuwarka wa jul ya ce ka yawo ta filmi hali a cikin wayo da dubara ma'ana ka yaudari jama'a walau bil muhali ya ce ko da da ƙaryar da hankali ba zai iya ɗauka ba wada ama yuqalu ka rabu da duk abin da ake faɗa game da kai ya ce wa kuzma sana ka riƙe abin da zai inganta rayuwarka wa farik abaka ya ce ka rabu da mahaifinka izama abaka in yaƙi ka wa mudda shibaka ya ce ka meka tarkonka wa sidiman sana duk wanda ya bujuro ya ce farauce shi wa farik abaka ya ce ka rabu da mahaifinka izama abaka idan ya kika lafazin abaka na biyu min al'iba ne al'iba shi ne kiyawa ka ya ce yurdu na kumbi afuwahihim wa ta'aba kulu wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafiru sai ya ce wa mudda shibaka wato ka miƙa tarkonka wasid ka farauce man sana duk wanda ya bujuru wasafil khalila ka tace so da ƙauna wato ga aboki wa nafil bakila wato marowaci ka nisance shi wa aulil jamila ka bayar da kyakkyawan abu wa walil mina kuma ka bibiyi kyauta gane ko ka zamanto mai kyauta wa walil mina ka bibiyi kyauta lafazin almina jam'i ne na minha minha kyauta kenan sai ya ce wa luz bil matabi ka fake wato game da komawa da tuba zuwa ga ubangijinka amama zahabi gabanin tafiyarka zuwa lahira ma'ana kafin mutuwa ta cin maka wa luz bil matabi ka fake game da tuba zuwa ga ubangijinka ga yacin kulhu rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata wa luz bil matabi ka fake yace bil matabi game da tuba zuwa ga ubangijinka amama zahabi gabanin tafiyarka zuwa makomarka lahira faman dakka baba karimi duk wanda ya kwankwasa kofar sarki mai matukar karamci shine ubangiji subhanahu wata'ala fataha zai buɗa masa wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه فأنه غفور رحيم وإن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا يا إيه كما ينتشي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم shine dai ana yake ishara ya ce faman dakka baba karimi duk wanda ya kwankwasa kofar sarki mai matukar karamci shine ubangiji subhanahu wa ta'ala fataha Allah zai buɗa masa fa qultu lahu sai nace da shi bakhin bakhin li riwayatika madalla madalla ga riwayarka wa uffin wa tuffin li giwayatika tir da alawadai wato gabatarka lafazin bakhin bakhin in ma kai masa tanwin bakhin bakhin ko kuma kai masa sukunin bakh bakh kalima ce ta yabo da jinjinawa sai ka koma lokacin da abu dalha Allah ya kara masa yadda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan saukar lantana lulubirra hatta tunfiku mimma tuhibbun yace ya rasulullahi shaida muka nike gona ta wadda ake kiranta bai ruha sadaka ce saboda Allah manzon Allah yace bakhin bakhin yace za kamalur rabi za kamalur rabi a wata riwaya za kamalur rabi za kamalur rabi to shine yace bakhin bakhin ya ce faƙultu lahu sai na ce da shi bakhin bakhin li riwayatika madalla madalla ga riwayarka wa uffin wa tuffin li riwayatika tur da ala wadai wato gabatarka lafazin uff asali daudar kunne ita ce ake kira da uff idan aka ce tuff shine wato daudar farci to don haka sai ake amfani da waɗannan kalmomi ga duk wani abu wanda yake kaskantacce wanda an yi kashin hakuri game da shi shi ne can ubangiji ta'ala ya ce fala ta huma uffin wala tanharhuma kuma ga annabi ibrahim ya faɗa ga waɗannan mushrikai uffin lakum wali ma ta'buduna min dunillah shine yace wa uffin wa tuffin tir da ala wadai ligiwaye cika wato ga hallakarka ga batanka ya ce fabillahi na haɗa ka da ubangijin da ya halicce ka magiya nake maka min ayyil a ayasi isuka wai rukukinka daga wani rukuki yake ma'ana asalin kawai kai na ina ne idan aka ce is shine rukukin zaki jam'in shine a ayas wanda kar mu manta ya gabata yake cewa hatta walajtu bi luduf hitiyali alal laifi isa shine yace fa billahi na hada ka da ubangijinka wanda ya halicce ka min ayyil a ayasi isuka ma'ana wai asalinka daga cikin wace kabila kake shine ma'ana rukukinka daga cikin wani rukuki ne faqad a adalani aw isuka yace mawuyacin lamarinka ya wahalar da ni idan aka ce awis al'amari wanda yake mawuyaci shine yace faqad a adalani aw isuka mawuyacin lamarinka ya wahaltar da ni faƙala sai ya ce da ni ma uhibbu an ufsiha anni ni ba na so na bayyana kaina in ce ni ni ne wa ne walakin sa'ukan ni ya ce amma zan yi kinaya an gane ko ma'ana zan maka ishara wadda za ka iya gane ni ana udurufati zamani wa ujubatul umam وأنا الخول الذي احتال في الأرب والأجم غير أني ابن حاجة حظه الدهر فاهتضم وأبو سلية بدو مثل لهم على وضم وأخو العيلة المؤيل إذا احتال لم يلم يتي أنا ألروفة الزمان نيني كايتتشن النزامني wa ujubatul umam kuma ni ne abin mamaki na al'ummu gaba daya idan aka ce udurufa abu wanda yake kayatacce daya daya shine yace ana udurufatul zamani ni ni ne kayataccen nan na zamani wa ujubatul umam kuma ni ne abin mamaki na al'ummu gaba daya yace wa anal huwalu ni ne wannan ni ne mutum wanda yake mai matukar wayo da dabara allazi tala wanda ya yi wayo ya karbe dukiya ta jama'a fil urbi a cikin larabawa wal ajam da waɗanda ba larabawa ba wa anal huwalu ni ne mutum mai matukar wayo allazi wanda ihtala ya yi wayo ya karbe ma jama'a dukiya fil urbi a cikin larabawa wal ajam da waɗanda ba larabawa ba yace gaira annibnu hajati sai dai fa kasan da cewa ni ma'abucin bukata ne wanda haɗa daharu zamani ya zalunce shi fahatabam sai ya kaskanta ya tawaya ya ja da baya lafazin fahatabam min alhadum ne alhadum shine wato tawaya da ja da baya wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zuluman wala hadma wa abu sibiyati ni ma abucin kankanan yara ne badau waɗanda suka bayyana misla lahamin yadda ka san wato nama alawa gam akan magashi akan giryaji an gane kowa abu siriyati ni ma abucin kankanan yara ne badau waɗanda suka zamanto misla lahamin kwatancin nama alawa gam wato akan magashinsa ko kuma ka ce akan giryaji ai giryaji ai turanci ne na faransa ko giryaji ko ba turanci ba ne ba ha turanci ne ko yawa kenan alawa zan sai ka ce akan magashi sai ya ce wa akula ailati ni ma'abucin talauci ne almu'ili kuma mai yawan iyali yace ko yace wa akula ailati yace ma'abucin talauci almu'ili mai yawan iyali idza hatala dan yayi wayo yayi dubara ya karbe ma jama'a dukiya lam yulam yace ai ba za a zarge shi ba aila shine talauci ga can wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha inna Allaha alimun hakim wa aqul ailati yace ma'abucin talauci almu'il mai tarin iyali idza hatala dan yayi wayo ya yaudari jama'a ya karbe musu dukiya lam yulam yace ai ba za a zarge shi ba lafazin lam yulam min al-law ne shine zargi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم قال الراوي مروي سيتي فعرفت حين إذن أنه أبو زيد yace a wannan lokaci sai na yi sanin cewa ashe abu zaidi ne na birnin saruja zurraibi ma'abucin shakka wal aibi da aibi wa musawwir wajhi shaybi shine mai bakanta huskar hurhura ai lokacin da muka haɗe da shi a babu jerun ai yana matashi ne gashi ya matashi ne ya rina hurhurar shi ya koma matashi da tufafi irin na malaman yahuda da tabzi a hannun shi amma kuma yanzu ga ya bayyana a dattijo shi ce wa musawwid wasu shishabi shine mai bakanta huskar hurhura ya ce wa sa'ani idan tamarrudihi girman tsaurin kansa wa ƙubuhu tawarrudihi da munin gangarawar shi a cikin dukkan wani kayan kunya wasa'a ne sai ya bakanta mun zuciya fa qultu lahu sai na faɗa gare shi bi lisan sai na ce da shi sai na fa qultu lahu sai na ce da shi bi lisanil anafa da halishi na kin kaskanci wa idlalil ma'arifa da yanga wato ta sanin da nayi masa nace masa alam ya ani laka ya shekana nace ya kai malamin mu shin yanzu bai yanzu ta gare ka an tukule a anil kana ka ciratu ka daina aikin alfasha fata bajjara sai ya nuna kashin haƙuri wazam jara ya yi gurnani irin na zaki wata nakara ya rikida wafakkara ya yi tunani sun maƙala sannan sai ya ce kai haris ya ce inna halailatu mirahi wannan dare fa dare ne wanda yake na holewa na jin daɗi la talahin ba dare ba ne ba na hayaniya da zage-zage da jayayya wani zuhatu sharabi rahin dama ce ta shan giya ta samu laki fahin ya ce ba dama ba ce wadda take ta dambatar juna ta fada wani zuhatu shirbi rahin ya ce dama ce ta shan giya fa ta samu ya ce laki fahin ba wata dama ba ce ta yin fada da juna fa'addi amma bada kau da kai game da abin da ya bayyana gare ka ila annan talaka gada ya ce har mu haɗe gobe ya ce fa faraktuhu ya ce sai na rabu da shi farakan ya ce don tsoro min arbadatihi saboda mugun halin shi la ta'allukan bi idatihi amma ha ba dan ratayuwa ba da alkawalinsa cewa za mu haɗe gobe wa bittu lailati ya ce na kwana tsawon dare na labisan hidadan nadami ina mai sanya tufafi na nadama ala naqali khubal qadami ilabnatil karmil alkaram a bisa ciratuwar takuna takin diddige na a bisa ciratuwar takuna diddige na zuwa diyar inabi ba wato diyar karanci ba ta ce giya shine yace wa bittu sai na kwana lailati tsawon dare na labisan ina mai sanya hidadan nadami tufafi na nadama idan aka ce hidad shine takaba ma'ana bakaken tufafi da a jahiliya mai takaba take sawa sai ya ce alana qalil alana qali khudal qadami a bisa ciratuwar takun duddige na ilabnatil karmi zuwa diyar 'ya'yan inabi lal karami ba diyar karamci ba an gane ko ita ce giya ya ce wa ahattullah subhanahu wa ta'ala nama ubangiji na mai girma da ɗaukaka wato alkawali Allah a hadura ba da ha na tanabbaze bayan wannan karo ba zan koma halartar wato ita ce mashaya gidan giya walau uɗitu murka bagadaza ya ce ko da an bani sarautar birnin bagadaza an gane ko bagadad in ma ka ce bagadad an gane ko bidalaini muhmalataini ko kuma ka ce bagzaz ko kuma ka ce bagadaz duka wannan kinta ne walau uditu mulka bagadaza yace ko da an bani mulkin birnin bagadaza wa Allah a shahada ma'asarata sharabi ba zan koma halartar matata wato ta giya walau rudda alayya asrul shababi ko da za a dawo min da wato zamani na ƙuruciyata thumma inna rahalna li isa sannan bayan haka yace sai muka ɗaura sirdi ga bullar raƙummanmu lafazin is su ne fararen raƙumma ana kiransu a hausa bullar raƙumma muka ɗaura musu sirdi waƙatar taglisi wato a lokacin jijjifi an gane ko at-taglis shine jijjifi min al-galas ne al-galas shine wato lokacin asuba lokaci na farko na ketowar alfijir lokacin da yake gaure da wato hasken asuba yake gauraye da duhu shine ake kiran shi da wato algalas kamar yadda ya zo a hadisi sahihi yake cewa wa subha yake cewa wannan wa yusalli subha bi galasin kuma kamar yadda hadisin da Aisha take faɗa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama la yusalli subha fa yansarifu nisa'u mutalaffi'atin bi murudihinna ma yu'rafna min al-ghalas shine yace kuma innana sannan lalle mu rahalna al-isa muka daura ma bullar raqumman musrada waqatat taglisi a lokacin jijjihi wa kallaina baina shaykhaini abi zaidin wa iblisa muka bar tsakanin waɗannan dattawa biyu shine abu zaidi da shaidane shi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك